أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و barkan mu da saduwa a wato juma'a kenan biyu ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 24 ko ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasallam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta wato 28 zuwa aya ta 29 a cikin suratul tauba sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala da matashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya على رغم الله تي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله سبحانه وتعالى تي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا فعل أمرنا لك قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة شكو فعل أمر سيأتي قاتل جماعة ما سيوا سيأتي قاتلوا kenan umurni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma umurni ne ga al'ummarsa qatilu ku yaqi alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wadanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar karshe ba muka ce ahlul kitabi ake magana a cikin wannan ayar amma abin da yasa aka ce ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba saboda ba su cika rukunnan imani ba idza ikhtalla ruknun min arkanil iman khalas intafal iman ba za a tabbatar da imani ba sai ka tabbatar da dukkan rukunnansa sai Allah subhanahu wataala ce wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu waɗanda ba su haramta abin da Allah da manzansa suka haramta ba kaga wannan akwai raddi ga 'yan ƙur'aniyu na ƙarara an ka ce ba su haramta ba abin da Allah ya haramta da wa da manzo ai manzo bai da idan ya haramta wani abu amma manzo nan yana isar da sakon wani sakon Allah shi yasa kenan wannan ke tabbatar da hadisi me yasa Allah bai ce wala yuharrimuna ma harrama Allah ba ya tsaya kawai ba sai ya kawo rasuluhu ba dan manzo bai da izinin yayi ya halatta ya haramta amma don a nuna maka bai in ka jiya ce abu kaza haram ne to da izinin wayi da izinin Allah kina Allah ne ya haramta shi yasa cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kaga yuhillu an kace yana halattawa wa kina idrin halattawa Allah wa yuharrimu alaihim yana haramta musu wace da idan haramtawa Allah amma idan manzo isar da sakon Allah ma'ana ba shine haramta ba isar da sakon Allah ne shi yasa Allah ya ce wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu dan ka gane manzo in yace ma abu kaza haram ne Allah ne haramta shi mun fahimci wannan da kyau ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق كما باسا الديني الديني نغسكيا واتو wannan kalma ta addini ta samo asalin daga dana to yan an ka ce dana wani lokaci ya ci bashi daga nan an ka samo addini sannan kuma akwai dana abu ya zamanto masa ɗabi'a to shi yasa an ka sanya ma addini suna addini saboda mi saboda abu ne wanda ka lazimce shi yau da gobe jibi da gata dana ya dinu kenan ya mayar da shi al'adarsa shi yasa ma ake kiran hukunci din saboda abu ne wanda ana yin shi baya canzawa sai dai in bukatar canza shi ta zo a yi ko ba haka nan bane to kalima ta din tana nufin abin da ake yi yau da gobe jibi daga ta al'adarka ko kuma addinin ka dama addinin ka zai zama to abu ne wanda kake yi yau da gobe mun fahimci wannan ko wala yadinuna dinal haqq ba sa addini addini na gaskiya jiya mun faɗa cewa wato na alhaq yana iya ɗaukar Allah subhanahu ta'ala ake nufi domin alhaq yana daga cikin sunayen Allah zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil an gane ko sannan kuma yana iya zamantowa alhaƙo ana nufin gaskiya wala ya dinu dinin alhaƙa ba sa yin addini addini na gaskiya sai zamanto diddul batil an gane ko fa maza ba da alhaƙi illa dala to duka dai waɗannan musu karo da juna ba ba sa addini na gaskiya ko ba haka nan bane suna akan bata sannan kuma ba su akan addinin Allah don addinin Allah shine musulunci shikenan waɗannan maganganu musu karo da juna ba ba wani cin karo da su da juna to sai Allah ce minal ladina utul kitab waɗanda suke sune ahlul kitab an ba su littafi sune ake nufi da qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ibn ashur mun faɗa aje yace wagga aya intiqali ne daga mu'amalar da za a yi ma mushrikai waɗanda suke wato arna na larabawa mushrikan larabawa kenan an ka tashi zuwa ga mushrikai na ahlul kitab kenan wannan shine intiqal daga khitabi na mushriki mushrikil arab ila mushriki ahlil kitab an gane ko min alladhina utul kitaba wadanda aka ba su littafi an ce a yaƙe su qatilu ku yaƙe su to mi sai anka ce hatta yu'tul jizya har sai in sun ba da jizya wanga shine abinda malaman usulul fiqh suke kira mafhumul ghaya in anka ce hatta tana nuna maka ga yadda ake bukata ƙatilu ku yaƙe su ko ba haka nan bane to za mu ci gaba da yaƙin su sai Allah ce to idan za a dakata yaƙin hatta yu'tul jizya har sai in sun ba da jizya kenan in musu ba da jizya ba mafhumuhu mafhumul ghaya za a ci gaba da yaƙar su su ahlul kitabi kenan su za a yaƙe su ko su ba da jizya idan sun ba da jizya sai a bar su tunda shi ne abin da ayat take karantarwa qatilu ku yaqa ha'ina hatta yu'tul jizya har sai in sun bada jizya mafhumuhu in sun bada jizya to ba za a yake su ba ban sani ko mun fahimta ba to amma mushrikan larabawa fa a su ba a karɓar jizya su kawai ko dai musulunci ko a kashe su ko su bar yanki قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون su larabawa za a yaƙe su ko su musulunta saboda a wannan lokaci an kabar mushrikai a cikin jaziratul arab an yi mi an yi banna domin barin makiyi cikin gida akwai matsala makiyi shi na waje da dama dama ina fata an fahimce ni to da haka shi yasa su larabawa ba a yarda an ka karbi jizya ba kuma duk abin da ake faɗa na cewa musulunci kaza kaza kaza kaza ana kyamar yahudacin addinin musulunci ba gaskiya bane musulunci ba ya kyamar wani jinsi dan Allah shi halicci kowa kuma shine ubangijin kowa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke cewa ya kori Yahudawa daga Madina yayi kaza bai je Makka ba yaki ba a kashe mutane a Makka ba da wa aka yaki shekaru aru aru a Makka duka da Larabawan ne shi yasa ita gaskiya in zaka bi ta kawai Allah zaka kalla ba ruwanka da wani abu bayan haka mun fahimci wannan da kyau ko to kina hatta yuqtul jizya hasan sun ba sun ba da jizya kenan su ahlul kitabi ana karban jizya an yadin jiya gaba bayani ya gabata an yadin wasu kace hannu da hannu an yadin wasu kace a'a su ba da kuɗi cash ba tare da sun rage komai ba an yadin wasu kace a'a ko da suna da kuɗi cash kada su turo wani su ce a kawo an yadin waɗansu malamai suka ce a'a wani musulmi ba zai musu lamuni bai ce ni zan bayar an yadin wasu suka ce a'a ahlul kitabi in yana biyan wani bashi ba a yadda bai cewa ne ya bayar an yadin waɗansu suka ce a'a ya bada su da ƙarfi ƙarfin totun da an fi ƙarfin su ma'ana sai sun bada ta duka dai malamai sun yi wannan bayani ko ba haka nan bane wa hum saghirun alhali kuma suna kaskantattu to wannan aya ta qatilu sai malaman tafsiri suke cewa tana daga cikin almunsa an gane ko almunsa wato abinda Allah ya yi alƙawalin zai jinkirta shi daga baya sai ya sabkar da shi kun san can cikin suratul baqara Allah bai bada izini ba farko a yaki ahlul kitab galibin yakin da ake yi ana yi ne da wa ana yi ne da larabawa shi kan shi yaki wato matakai matakai ya dauka at-tadabbus fi at-tashri' fi al-qital ba lokaci guda Allah ya yi izini da yaki ba a makka sai an ka ce a'a su kau da kai qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajzi qauman bima kanu yaksubun ko ba haka ba ana nan ana nan sai an ka musu izini da yaki amma ba a ce sun yakin ba udhina lil ladina yuqataluna bayan an yi hijira domin makka an ce ai yakin nan da nan za ka da musulmai ko ba haka nan bane sai aka ce to yanzu a madina udhina an yi musu udhini udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim kaga an yi musu izini amma ba shikin musun yaki ba aka zo aka ce to su yaki waɗanda suke yaƙa su kai tsaye cikin kafirai domin adawa in ta yi ma yawa sai ka kasa hetalam ne ya kai shi kasa yana yaki da wannan kuma sai ya zo ya faɗa wannan yaki wannan ya karya shi amma yanzu waɗanda suka ce sai sun ga bayan musulunci to ku fara da su ko ba haka ba wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ko ba haka nan bane to yanzu da aka zo aka yi wannan daga baya sai aka zo aka ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa akwai at-tadarruj fi at-tashri to wanga shi ma ya ka ahlul kitabi ahlul kitabi can suna daga cikin waɗanda an kace Allah ya faɗi yadda za a yi musu hukunci a cikin suratul baqara ina fata an fahimce ni wato Allah subhanahu wataala yake cewa ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ستمي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره كو كودا كي ينبت أهل الكتاب أنغاني كو فاعفوا واصفحوا كو يافي كو كودا كي حتى يأتي الله بأمره حسي الله يذل مين da al'amarinsa waɗansu suka ce abinda ake nufi da al'amari ma'ana har sai Allah ya yi umarnin a yaƙe su to amrihi kenan in amru ne bi ma'ana wato abin nan al-istid'a ma'ana a nemi wani abu wanda jami'in shi al-awamir to ga umarnin ya zo qatilul ladina fi'li amrina nan Allah ya umarni ko ko hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da sha'aninsa an gane ko sha'anin da Allah bai zuwa da shi shine ya bada umarnin ku yaƙe su to kuma Allah ya zo da wannan sha'ani سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب kaga nan sha'ani ne na Allah kaga nan Allah ya faɗi daga abu amala da ahlul kitab to wannan shine malamai suke kira al-munsa in an ce al-munsa al-munsa bari in wadi da harfa da daidai al-munsa da mimun da nunun da sirun da al-hamza wanda Allah ya yi jinkirin bai saukar da shi ba hukuncin shi zai zai zo daga baya shine ake kira al-munsa ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara ce ma nan sakh min ayatin an gane ko aunin si hako ko manun sikh min ayatul qira'a ta ibnu amir amma bi khulfin an ibn hisham amma gane ko shi hisham yana karanta manan sakh ko manun sikh biyu gare shi manan sakh min ayatin Allah ce ba mu shahi ba manun sikh daga an sakha yunsihu ba mu yi umurni a shafi ba ma'ana mun ka ba jibril umurnin ya ce wannan aya an shafi ta domin nasakha ya shafi an sakha ya shashi ya shafi na fata an fahimce ni to qira'a ta ibnu amir haka ta zo akwai dai maganganu na malamai karkashin ta sai Allah ya ce au nunsiha ko ba haka ba nunsiha mu mantar da ita a qira'a ta ibnu kathir da abu amr au nansaha ko ko mu jinkirtar da ita to wagga ta qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir tana daga cikin almunsa abinda an ka jinkirtar da shi an ka ce hatta ya'ti Allahu bi amri anan kuma sai an ka ce qatilul ladina wanga shine umarnin wanda Allah ya jinkiri yace to yanzu lokacin da za a yi shi mun gane kusa abubuwan suna bukatar wani lokacin sai an yi haka an taina an taina sannan a samu mafita amma idan an kace haka za a ja saga gaga gaga gaga gaga sai ka rasa ina ne za a Allah ya taimake mu mun gane ko to ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حس sun bada jizya an yadin za mu zo mu bayani kan jizya ko da a takaice na sannan kuma sai mu je ga aya ta gaba an yadin muka ce hannu da hannu ko ko da karfi wa hum saghirun alhali suna kaskantattu imam suyuti a cikin littafin sa al-iklil fi istinbat at-tanzil yace wa hum saghiruna qala qala ibn abbas an yi riwaya ga ibn abbas abinda ke nuhi wa yulkazuna an gane ko allakzu ana bugin mutum ana bugun mutum ta gefen shi ina fata an fice ni an gane ko ko kuma allakzu shine ayi mutum kulli to kaga wannan wahum saghiruna a'a ba ibnu abbas yana nufin ayi musu kulli ba ana nufin su kaskantattu ne na kinaya ce akan kaskantawa sai dai wanda ya kiya za a iya dakar gabansa ko mu ce kirjinsa a ce kawo kuɗi mana amma kaga ahlul kitab yanzu kamar yanzu da kiristoci suke da karfi a duniya idan sun ka nemi wadanda ayu sace ta kunjiya wai musulmi sun ce ayi haka a ana zancen ahlul kitab wadanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kasan musulmai suke amfanuwa da taimakon musulmai kina ku dole nasu biya kuma kunan m4 yanzu idan mutum bai biya m4 ba ko ba haka nan ba ko mu ce jangali ko ko kudin duti ko na gwamnati ai ana yin like shi ba ka shi gidan kaso a kulle shi to wanga dokar ku ce fa kenan wannan kada ku ce musulunci shine fara wani abu babu babu tsari babu gwamnatin da ta yarda da kangarari a duniya babu ta gidan america akwai gidan kaso america a rasha akwai gidan kasu a faransa akwai gidan kasu don bi aka gidan kasu aka ɗauki na adam aka shi a kulli saboda akwai waɗanda in aka ce za a bar su waje duniya ba za ta zauna ba da haka ku daina musulunci ƙarya ina fata an fahimce ni to sannan kuma ya ce akhrajahu ibnu abi hatim wa akhrajahu wa akhraj an al-mughira kenan ibnu abi hatim ya fitar daga wato an al-mughira daga mughira kenan annahu qala li rustum shi mughira ya ce ma rustum an gane ko shugaba ne na abin nan ya ce ad'uka ilal islam ina kiranka zuwa ga musulunci auto jizya ko ka ba da jizya wa anta saghir kana kaskantacce qala sai yace amma aljizya faqad araftuha ita jizya na santa domin abu ne sananne to fa ma qawluka wa ana saghir me kake nufi da ina kaskantacce yace qala tu'tiha wa anta qa'im ka bada ta kana tsaye wa ana jalisun ina ina zaune wasautu ala ra'sika kuma wato abu bulala tana a kanka wannan duk yana nuna karfin musulunci lokacin da suke faɗa wannan magana wannan ruci lokacin musulunci bai da karfi sai ana ganin kamar tatsuniya ce suke yi shi yasa lokacin da ayoyi suke sabka suke nuna musulunci zai mamaye duniya sahabbai suna makka ina fata an fahimci ni cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mallaki Farisa da Roma addinin musulunci zai mallaki wannan da sahabbai sun wuce lokacin nan suna makka sai a ce mulukul ard ga shugabannin duniya nan masu wucewa amma sai ga shi haka shi kan shi shugaba har kalmi yace yace in dai shine annabin zamanin karshe cikin sahih bukhari yace sayamliku tahta qadamayya sai ya mallaka da haka duk wannan makaman nukiliya da komai da suka yi su yi su kare musulunci shi ba kwaya bane ba makamin nukiliya bane kadan kadan yake shiga cikin zukata yana ma mai zukata sai ka ji minista wani wata ƙasa ta kafirai ya musulunta shugaban wata ƙasa ya musulunta shugaban wata ƙasa ya musulunta pap pap pap pap ya kare babu bukatar makamin nukiliya a yanzu na fata kun fahimci to kaji abin da ya ce mishi wa alwa sauka ala ra'sika wa akhraj abu shaykh an sa'id ibn al-musayyib an gani ko ko sa'id ibn al-musayyib kamar da sun kace qala yace uhibbu li ahli dhimma an yat'abu fi ada'i al-jizya kenan ya ce shi inji sa'id ibn al-musayyib ina son ahli dhimma kafirai waɗanda muke da alƙawari tsakanin mu su ne ahli dhimma ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'il muslimin littafi yayi akan ahkam ahli dhimma ya ce an yi abu su wahala fi a da'il jiziya wajen ba da jiziya ba dan dan adam yana son ya wahalar da dan adam ba tunda sai ibnu musayyib na daga cikin kibarut tabi'i ya ce li qawlihi dan saboda Allah ya ce hatta yuqtul jizyata an yadin muhum safiru sai sun ba da jiziya an yadin wato tilas dole wahum sahibu suna kasantattu yace fastadalla biha man qala innaha tu'khadhu bi ihada wadanda sun kace sai an walakantar da kafiri suka ce to sun kafa wannan hatta yuqul jizyata ayyadun musafiru fayajlisu al-akhidh mai karba yazo yayi zaune wa yaqumu adh-dhimmi kafiri yayi tsaye wa yutaqi rasahu kuma ya soke kansa haka yana kallo wa yashtabi dhahrahu wa yadhuha fil mizan an gane ko wa yahni dhahrahu yahni ni ma'ana ko yuhni ya lanqasu an gane ko daga alhunu ne hana ya kenan ahna wato yuhni zahrahu kafiri ya lankwaso bayansa wa ya zaɓu hafil mizan ya aza ta daidai a wajen mizani kenan daidai inda ake aza kuɗi wa ya ƙabidul akhidha lihiyatahu sannan ma wanda ke karɓa sun kace ya kama gemunsa wa ya dribu lihzimatahu lihzima intabih in an ce allah zam da zalun lahzam an kai malamin fatha da zalu wannan yana rufin alqati kamar takobi mai yankewa ko abu mai kaifi amma an ka ce lihzam an kai malamin kasra kuma zayun wato abinda ake nufi da shi akwai kasusuwa guda biyu an gane ko kasusuwa guda biyu waɗanda suke bayan kunne su ake kira lihzima lihzim to waɗanda abubuwan guda biyu an ka ce wa yaqbidul wa yaqbidu al-akhidhu lihiyatahu ya kama gemin sa wa yadribu lihim zamatahu ya buginan nashi guda biyu shine wato wannan kashin guda biyu da suka zo wannan duk suna nuna cewa a wancan lokaci musulunci yana da karfi ko ba haka nan bane yace to wa yurdu bihi ala an-nawawi haythu qala inna hadhihi al-aya batila yace to kuma ana raddi ga imamu nawawi da yace yin kam amsar jizya a kama gemun sa a daki bayan sa yace wannan batila ba tabbata ba tabbata ba inji imamu nawawi malam yace to wastadalla bi hadhihi al-aya man qala inna ahli ad-dhimma yutrakuna fi baladi ahli al-islam wadanda suka ce ana barin su a cikin garin musulmi suka ce to an tabbatar da wannan aya don an ce a karbi jizya to amma shin za a bar su a harami a'a sannan za a bar su su tabbata a ƙasar musulmai a a na wani ɗan lokaci na za mu zo mu yi bayani li'anna mafhumaha domin abin da take karantarwa mafhum nan yana nufin mafhumul ghaya da anka ce qatilu hatta hatta har sai kaza ya tabbata to in wannan ya tabbata ko amshi jizya gare su to in ko amshi jizya kenan ku bar su domin in kun kore su ai ba za ku iya ganin su ba balle ku karbi jizya mun fahimci wannan ko li'anna mafhumaha al-kaffu anhum inda ada'iha domin abin da za mu fahimta cewa za a kame ba za a yake su ba inda ada'iha idan sun kabada ta an gane ko wa min al-kaffi kuma yana daga cikin kamewa Allah yujulu kada a kore su shine Allah yujulu an gane ko wato a kori mutum daga wani yanki shine ake kira ajlahu ya kore shi ina fata an fahimce ni walaula an kataba Allahu alaihimul jala al'adabahum fid dunya ai kura ake nufi wa man qala la hadda li aqalliha akwai wanda yace jizya ba ta da ekkadan ma'ana ba ta da karanci wa man qala hiya iwadu hitnid dami wasu kace me yasa ake karban jizya gare su suka ce saboda ba a kashe su ba dama Allah ne ce a yaƙe su to tunda ba a kashe su ba sai an kabi sai an ka karbe ta la ujratu da wasu kace ba dan saboda suna zaune kasan musulmai bane kina akwai sabani tsakanin malamai wasu na ganin saboda an bar su cikin kasan musulmai shi yasa ake karban jizya wasu na ganin a'a saboda an ce a yaƙe su a kashe su amma sai Allah ya yi musu rangwame ba a kashe su ba amma a karbi jizya malami ne ya bin gaskiya to sai Allah ya kaskantar da shi yana kawo kuɗi ana aikin addini kaga ko dai ya musulunta ko bakin ciki ya ƙara ma mishi zuciya har ya mutu Allah kai mu tsari mun fahimci wannan wannan kaɗan ne dan tsakaro game da abinda wato shi imamu suyuti ya kawo akwai bayani na ƙarshe da ya kamata in kawo kan jizya ya so sai mu wato ɗora akan aya ta gaba bayanin da za mu ƙara akan wannan shine cewa ita jizya da Allah ya ce hatta yuqul jizya jizya fi'ila ne ismul hay'a ne wato daga larabci ana nufin jazahu ya sakan kame shi ya jizihi yana sakan kame shi ko to ya an ce jizya kamar irin sakamako wato ismul hay'a da larabci fi'ila ake kiran shi in ka ce akaltu an gane ko sai ka ce iklata shab'ani ko iklatal ja'i'i to wannan ikla yana nufin irin hai'a ta wannan mutumin to an ka ce jizya kenan fi'ila wato irin wannan sakamako shi irin sakamakon da ya dace a yi da su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbas ya karbi jizya gare su an gane ko ma'ana Allah umar Allah subhanahu wataala ya umurce shi da cewa ya karbi jizya gare su don Allah ya ce hatta yuqul jizyata an yadin wa hum saghirun to amma abinda malamai sun ka tabbatas suka ce wannan ba shi ke nuna a bar su su zauna a cikin jaziratul arab ba wato kun san akwai hukunci wanda daga lokaci zuwa lokaci ake tabbatar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓe ta amma kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sai da ya faɗa ya yi wasiya a cikin hadithi na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an kafin ya mutu da kwana uku ya ce akhrijul mushriki na min jaziratul arab ku fitar da mushrikai na yana nufin kidan ma na ahlul kitab daga jaziratul arab wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum duk tawagar da ta zo abinda duk kasance da shi nake halattar da wato musuluncin su ko tsare-tsare su sharuɗan su ko sharɗanta musu irin wannan mun fahimci wannan ko sannan kuma ya tabbata a cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab wala ukhrijanna kajinan wato Allah mulamul qasami ce na rantsi da Allah zan fitar da yahudawa da nasaru min jaziratil arab ko mu ce kristoci daga jaziratul araba hatta la adahu fiha illa musliman yace ba zan bar kowa ba wato sai musulmi na fata an fahimci hadithi ne na umar bin al-khattab yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga in ya faɗi cewa zai fitar da su yanzu kuma a kawo su a ce su ne za su kaza za su kaza kaga akwai matsala amma su wanda suke kawo suna kawo cewa to ai muna cikin rauni muna cikin rauni to ai kamata mu nemi ilimi ko ba haka nan bane yanzu manyan manyan fawa na duniya ai kafirai ne ko dai Rasha ko America to shikenan dole guda ba a gayyato ta ne ka tai kariya kasashe shi yasa suka ce a larura ta sa aka kawo amerika a wannan kasashen kuma ba cikin haramin makka suke ba cikin haramin madina ba suna can a cikin can riyadh da kaza da kaza amma babban matsalar da ake fama da ita suna nan suna hayayyafa kuma suna kokarin amsa takarda ta zaman kasa ta saudiya kenan wata rana ko Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da adalcin jizya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa babu jizya akan musulmi ina fata an fahimci ma'ana mutum wanda yake musulmi ba a karɓar jizya gare shi kenan ahlul kitabi idan yan musulunta kenan dan can karɓar jizya gare shi bai kota saboda mu dan saboda musulmi ba a karɓar jizya wato gare shi hadisi ne wanda yake kuma malaman hadisi sun fitar da shi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da imam imam abu dawuda hadisan da suke nuna da cewa babu jizya akan musulmi suna da yawa amma shi imam shafi'i ya kai akan wani ijtihadi cewa idan yan musulunta ba jizya ba ta wato faduwa gare shi domin matsayin bashi ne wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara ya to ya azami shi kinan zai biya amma idan muka duba kasancewar shi kafiri shi yasa wannan hukuncin ya haushi yanzu kuma ya zama dan uwan musulmi to shi kenan kuma ba za a kiyasin jizya ba da mi da bauta tunda idan aka mutu yana kafiri ko da ya musulunta daga baya aina matsayin bawa ko to ba za a yi kiyasin jizya ba akan mi akan abin nan to sannan kuma akwai sabani tsakankanin abin da za a amsa gare su kudi ba cikin littattafai na ayatul ahkam abin da ya kamata a amsa ga kowane daga cikin su ina fatan kun fahimce ni wato abinda malamai suke cewa jamhur sun tafi cewa ba a amsa jiziya ga waɗanda suke wato ahalul kitab ko da sun kasance ahalul kitab ne na asali kamar yahudawa kenan ko kuma balarabe ne wanda shi ya shiga cikin addinin yahudanci ko kiristanci da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa ana amsa jiziya gare shi tunda abinda an ka hankalta ma ba ahlul kitabin bane na wato na nasab amma na na addini ne kina ahlul kitabi yau duk wanda ya shiga cikin addinin kristanci ahlul kitabi za a kiran shi ko da bature ne ko bature bane ina fata an fahimce ni amma shi abu hanifa ya tafi cewa larabawa ko sun ce su ahlul kitabi bane ya ce ba za a yi da wannan ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma abinda ya kamata a amsa gare su malamai sun yi bayani kan shi wato dinari guda ake karba wannan shine abin da ya fito karara abin da nasoshi sun ka bayyana domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya tuza Mu'ad zuwa ga Yaman yace a karbi jizya ga dukkan wanda yake halin halin wanda yake mai yin mafalki kenan ya balaga za a karbi za a karbi dinari gare su to abin da ya sabara wanda a sama waɗansu sun nuna cewa ana iya wato amsar jiziya da gami daga majus na hajar in an ce hajar sunan wani wuri ne ake kira hajar an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karbi jiziya daga mutanen Najran su ne wato kiristoci da suke a kasar Yaman kenan a wancan lokaci sannan kuma ana karbar jiziya daga mi daga majus domin ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karbi akhadal jizyata min majus hajar an gane ko abdurrahman bin auf ya yi riwaya cewa ana iya karba wato wannan daga majusu hajja kinan majusawa ba ana karba su amma hadithi wanda zai ce su majusawa sun nubihim sunnata ahlul kitab malamai sun yi sabani akan shi wasu sun inganta shi wasu su inganta shi ba to koda an ce sun nubihim sunnata ahlul kitab su majus ai koda ya inganta ba shi na nufin kowane abu wanda ya tabbata na hukunci akan majusu ba shi ne tabbata akan ahlul kitab amma wanda su malamai dai sun da'afa wannan to almuhimmu dai akwai hukunce hukunce masu yawa kadi ba cikin ayatul ahkam da littattafan fiqhu al-furu zaka ga yadda jizya take da hukunce hukuncenta wannan na dan tsakaro ne dan saboda mu san cewa jizya tana da wani wani yanki daga cikin kaso na shari'a kadi ba cikin الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي يا كاو بياني قري كركشن wannan sannan kadiba cikin al-adb an-namir na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shaqiqi kadiba kuma cikin littafai al-mawsu'at musamman manyan littafai ga wanda ke son ya bahasi na fiqh kamar al-mudawwana ta fiqh al-maliki kamar ad-dhakhira ta Imam al-Qarafi kamar al-hawi fi al-fiqh ash-shafi'iyya na Imam al-Shafi'i na Imam al-Mawardi afwan cikin fiqh ash-shafi'iyya sannan kuma al-insaf na Imam al-Mardawi an gane ko cikin fiqh al-ahnaf da kuma wato wato al-mughni ibn qudama kaga ganin malamai da ka'idodi da kuma yadda an ka tantance da kuma kowane da dalilin sa wannan na dan baka misalai ne a haka ne aka bincike kan mas'ala da kuma duk tafsirin da sun ka kula da ayoyin fiqh ayatul ahkam ayatul ahkam ka zo ka hada su sai kai bincike kaga abinda malamai suka faɗa wannan kawai na dan tsakara ba ne kadan daga ciki wallahu ta'ala a'lam alarma Allah ya ce hatta yuqul jizyata ajidum musafirun wa qalat al-yahud وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن
kamar yadda al'ada ta gabata muna fassara kalmomi a takaice saboda wato mutum ya fahimci ma'anar ayar ma'ana kaikaikun kalmominta ba tare da an faɗaɗa bayani ba kafin a shiga cikin hukumce hukumce muna shiga cikin jalalai ne muke wato ɗaukar ƙanan wato kalmomin ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wata'ala ce wa qalatil yahudu ko wa qalatil yahudu in ka diba cikin tafsiri na jalalaini aya ta 30 ma zaka ga wannan wa qalatil yahudu yahudawa sun ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara su ko nasara kristoci sun ce almasihu yesu almasihu kenan isa ibn Allah dan Allah ne wal iyad billah Allah ce to zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗa a baka la mustanad lahum alaihi ba su da wata hujja akai mustanad daga abinda ake jingina gare shi shi yasa ake cewa sanadin hadisi abinda da shi ne hadisi ake jingina shi sai ya jingina gare shi a gani in ya jinginu da kyau ya inganta sannan a danganta magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mustanad nan kuma ana nufin hujja domin magana tana buƙatar hujja in ba dan hujja ba kuma hujja ingantanta da kowa faɗi magana shi kenan sallama mai za'i mahaukacin ya faɗi magana mai hankali ya faɗi magana duka duk magana ce amma abinda ake so za a auna ta a mizani wannan magana ina hujja da za ta kare ta in an samu hujja kuma bai isa ba hujja ingantatta nan ne ake ba da bambanci tsakanin maganar mai ilimi da wanda bai da ilimi tsakanin maganar jahili da wanda yake ba jahili ba tsakanin magana wanda aka gina akan ilimi da wanda aka gina akan son rai shi wanda ya gina kan son rai wanda ka faɗi magana kaza ni a dalilin ka sai ce kawai haka na ta yi min shi kenan to an ga hujja ce a'a in kan faɗi magana shi yasa kuke ganin da malamin da zai yin tafsiri da malamin da zai karantar da hadisi da malamin da zai karantar da fiqh su san dalilai ka ce abu kaza ka ce eh ga aya ta alqur'ani ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ayan nan a duba tabbas akwai ta hadisin nan akwai shi ingantacce na ya inganta to bayan wannan sai a dawo zuwa ga ma'ana domin wani lokacin ma'anar ayar gata hadisin gashi amma kuma abinda ake so a fitar na hukunci bai tabbata ba ba a fahimci abin da kyau ba shi yasa cewa an kawo hadisi ko aya bai isa sai an duba shi ma'ana akwai ta hakikatan haka nan na koko babu dan wani ya ce ai ya halatta ai rawa an ka ce ina hujja kai ce Allah ya ce ma annabi ayyub urkud bi rijlika ka bugi kasa da kafafuwanka kaga ai aya babu shakka akan ta amma ma'anar da yake son ya fitar akwai ta babu to shi yasa mu san yadda ake tattaunawa mun fahimci wannan ko shi mai jalal ya ce la mustana da lahum kenan ba su da wani dalili alaihi akan magana bal a'aha yudahiuna ay yushabihuna bihi suna kamanceceniya ne da wannan magana da suka faɗa qaulal ladina kafaru min qabl magana da waɗanda suka kafirta gabanin su min aba'ihim wato na iyayensu taqlidan don yin wato kwaikwayo lahum da su qatalahumullah nan qatala yace la'anahumullah wasu ka ce qatala Allah ya yaƙe su ma'ana Allah ya bata al'amarin su don da an ka ce Allah ya yaƙe shi ai Allah ya kare shi qatala wasu ka ce a'a duk in ka ji qatalahumullah ana nufin la'anahumullah shi mai dilan ya tafi akan wannan kenan qatalahum ai la'anahumullah Allah ya la'ance su kaifa yufakun ta yaya an ka juyar da su yusrafuna anil haqqi an ka juyar da su daga gaskiya ma aqyamid dalil tare da cewa dalili ya tsayo akan cewa Allah subhanahu wataala mai da dalilai na shari'a sun tabbatar da wannan dalilai na hankali sun tabbatar da wannan mun fahimci wannan ko to wannan shi ne abin da mai jalali ne ya kawo a gurguje yanzu kuma za mu koma zuwa ga wato abin nan na farko asbabun nuzul in muka dubi asbabun nuzul sannan mu dubi almunasaba bainal ayat domin haka ne tsarin ya kamata ya kasance idan muka diba cikin musu a al-isti'ab fi bayan al-asbab suka ce to wajen karkashin wannan aya wa qalatul yahudu uzairu ibn Allah wato mujalladi na biyu kenan safha ta 275 suka ce to akwai riwaya da aka daga Abdullah ibn Abbas qala yace ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ina ganin bin mushkim ne wato wani mutum ya zo da ake kira salam bin mushkim wa nu'man bin aufa wa shas bin qais wa malik bin sayf ga sunan faƙalu sai suka ce kai fanattabi uka wa ƙatta rakta ƙiblatana yahudawa ne suka ce kene ya za mu bi ka kuma kabar alƙiblar mu da mun za Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a Madina ina yake dibi Baitul Maqdis ko ba ka da bane to ita ce alƙiblar su wa anta la tazumu anna uzairan ibn Allah kuma kai baka baka ce uzairu dan Allah bane ya za a yi mu bi ka kenan suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bi abin da suke so sai su bi shi فأنزل الله تعالى سأل سكر في ذلك من قولهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله أن يؤفكون wannan shine riwayar da aka kawo daga Abdullahi ibn Abbas to wanga sababin nuzul da aka kawo shi masu tahqiqin wannan littafi duk za su tattaro ne asbabun nuzul in sun kai goma su kawo su to wannan guda kawai suka kawo kuma shi ma an nuna bai inganta ba wanda zai iya zuwa ya karanta shi ce ayi ibnu abbas ya yi riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan asarkin isnadi ne da'if akwai majhul a cikin shi in an ce majhul shine wanda bai tabbata ba akwai jahalatul hal akwai jahalatu kaza akwai jahalatu kaza cikin ilimin hadisi mun fahimci wannan to da haka wannan asarkin bai inganta ba to dan bai inganta ba kuma ba shi ke nuna cewa ba su yahuda ba su faɗi wannan magana ba a tabbas tun da Allah ce sun ce sun ce mun fahimci wannan wa qalat al yahud usayr ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn Allah dalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawl alladhina kafaru min qabl tabbas sun faɗi wannan magana amma shi asarkin cewa ga dalilin samkar wannan ayar shine mi shine bai inganta ba mun fahimci wannan da kyau to ibnu ashur kuma da yake nuna alaka tsakanin aya da aya sai yace wanga aya atafina akan wala yadinuna dinal haqqi yace wat taqdiru yaqulu yahudu minhum uzair ibn allah domin da yace wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba min alladhina utul kitaba to yanzu sai zaman to atafina ويقول اليهود منهم عزير ابن الله ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله تشنيعا واتوانا تشنيع كما أنونا مون أبو بيد كود عين لا تشنيع على قائلها من أهل الكتاب أنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين kagana an tuna ba su da addini na gaskiya ba sa aiki na addini na gaskiya kuma ga abin da suke faɗa wa yaquluna wa yaquluna wa yaquluna shi yasa sai an kai akafinta dan a nuna maka yana daga cikin maganganun ahlul kitabi ko a ce maka a'a can Allah ya faɗi cewa addinin su ba na gaskiya bane sannan kuma ya kafa maka hujja da dalili ga dalilin da ke nuna maka cewa addinin ahlul kitabi ba addini na gaskiya ba domin wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah kuma wannan magana da suke faɗa ba magana ce ta gaskiya ba ban sani ko mun fahimta ba an gane wannan ko to kaga yanzu mun samu asbabun nuzul sannan kuma mun samu mun samu almunasaba bainal ayat to sai dai yanzu abu guda yi muna saura kafin mu shiga cikin bayani ga dangane wannan aya akwai kira'o'i daban-daban a kanta abin da yasa muke kawo wannan zaka ga wani ya ji an karanta qur'ani ba da kira'ar da sani ba sai ce kuskure na kai ka san dukkan kira'o'i ba san dukkan kira'o'i ba kira'a goma akwai ga alqur'ani yalla guda ka sani ko biyu to kafin ka ce akwai kuskure ya kamata ka tambayi malaman kira'at in kai malamin kira'at ne ka sani in kai ba malamin kira'at bane bari cewa akwai kuskure karkashin wannan aya inda anka ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah imam asim da imam kisai da imam yaqub su sun ka karanta wa qalatil yahudu uzair ibn Allah sauran kuma sun karanta wa qalatil yahudu uzair ibn Allah to an ce uzair ibn Allah kamar an yi tanwini ne to uzairun don wani bai san abin da ya sa nunun ta shigo ba uzairun gammatai ne da fathatai ne da kasratai ne nunu sakina ce an ka shafe ta sai an ka ƙara wasali guda yanzu in ka ce uzairun kai yi nunun mai sukuni ko kuma kai yi uzairun ka zo da gammatai ne duk guda ne da ka yi ra'un guda ka yi nunin mai sukuni da ka yi ra'un guda an gane ko ka yi gammatai ne duk uzairun ne uzairun ne to yanzu ƙa'ida sai ta ce wa in sake na niltaka ya faksir masa bak wa in ya kulli nan fa hafuhu a haf uzairun nunu na da sukuni ibnullah to wannan ibnullah babun tana da sukuni domin ita hamzatul wasli ba ta tashi to sai an kai ma nunun waccan ta uzairu ita aka yi ma kasara sai an ka ce uzairu nibinullah in baka san wannan ba sai ka zo ka ce kai ni ban ga nunun ba kuma na ji wani malami ya karanta da nunun ba Allah ka bari ka tsaya a koya maka gane inda aka saba gaba to ƙira'a ta asim da ƙira'a ta kisa'i da ƙira'a ta yaƙub su sun ka karanta uzairu ibn Allah da tanwini sauran kuma sun karanta uzairu ibn Allah ba da tanwini ba ina fata an fahimce to waɗannan duka ƙira'o'in suna da buƙatar taujihi idan an ka ɗauki uzairu an gane ko ba da tanwini ba to shikenan waɗansu malamai suka ce suna ne na larabawa an gane ko ba na yana zamantowa larabawa uzairu sai zamanto ibn Allah wato sai zama to shine khabar nashi mubtada da khabar ne to waɗanda sun ka ɗauke shi cewa ma'arifa ne ko da ba suna ne na larabawa ba ai ma'arifa shi na iya ko da ba cikin larabci bai ba isma'ila ba sunan larabawa ba ne misali ko mu ce ishaqa matsalan ko mu ce sunayen mutanen da ba larabawa ba ne asu cikin alkur'ani matsayin alam yake to shi kenan uzairu bin allah yana matsayin alam babu wata matsala an gane ko amma idan ya zo da tanwini to nan kuma sai a samu matsala shi alam suna ne matsayin ma'arifa ai bai doka in an ka ce rajulun shina da mi shina da tanwini to wannan shi ai ba a gane ko bane bane to amma shi uzairun kuma suna ma'arifa kuma ya zamanto alam ne kuma ya zamanto yana da tanwini kaga nan sai an samu matsala ina fata an fahimce ni to shine waɗansu malamai suka tafi cewa abin da yasa an kai masa tanwini yana yiwa ya manto suna ne na larabci wasu suka ce a'a ba suna ne na larabci ba amma ko sunan da ba na larabci ba na iya ɗaukar tanwini kamar lutun fa'amana lahu lutun kaga ya ɗauki tanwini kuma lutu ba larabci bane laqad arsalna nuhan nuh ya ɗauki tanwini ko ba haka bane amma kuma ba larabci bane ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sun faɗi haka amma kira'a wadda ta karanta ba tare da tanwini ba waɗansu malamai suka ce an shafe tanwini ne saboda iltika usakireni kamar uzair ibn Allah suka ce saboda iltika usakireni akwai wata kira'a shadda qul huwallahu ahad Allahu qul huwallahu ahad Allahu samad kira'a ce shadda domin qul huwallahu ahad lillahu samad ko ba haka ba to wacce kira'a shadda sai ta shafe shi iltika usakireni wasu suka ce a'a abin da yasa an ka shafe shi an gane ko domin ibnu ya zo sifa ne na ma'arifa to shi ko tun da ibnu ya zo sifa na ma'arifa sai an ka shafe tanwininsa maimakon a ce uzairu ibn Allah sai an ka ce uzairu ibn Allah saboda an san sifa ne nashi ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa abin da yasa an ka shafe tanwini domin mamnu'un min as-sarf ne na an dauke shi a qira'a mamnu'un min as-sarf lil ajamiyyati an gane ko wat ta'rifi suna ne ba na larabci ba kuma ya zo alam shikenan sai an ka shafe wato wannan tanwini ma'ana kenan ya zama to abin nan ne to wannan shi ne abin da ake so a ce maka me yasa wagga qira'a aka kawo tanwini me yasa wagga qira'a ba kawo tanwini ba amma duk inda ta kai ta kawo shi abin da yake alam ko an kawo tanwini ko an kawo alif wallam duk dai yanzu in ka ce al-uzairu da ka ce uzairu duk dai wanda aka ce ma hamza sunan mutum da ka ce mai hamza da ka ce mai alhamza duk dai domin alam ko ya dauki tanwini bai canzawa ina fata ana fahimta ta to ɗaliban ilimi ya kamata dai mu sani waɗansu malamai suka ce shi uzairu ibn Allah mubtada da khabar ne uzairu dan Allah ne kenan shi uzairu shine mubtada wato abin nan ibn Allah shine a ce khabar nashi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi da uzairu wato mubtada an shafe shi ko khabar nabiyuna ko imamuna uzairu ibn Allah wasu suka ce a'a uzairu ibn Allah wato shine uzairu dan Allah sifa ne wato mubtada ne da khabar kenan akwai sabani mun fahimci wannan to sun ce uzairu ibn Allah dan Allah ne wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah su ko kristoci sun ce ni wato abin nan yesu almasihu dan Allah ne sai Allah subhanahu wata'ala ce yudahiquna qaulal ladina kafaru min qabl suna kwaikwayo ne da waɗanda suka gabace su na kafirai mu duba da kyau yudahiquna qira'a bi gare mu akwai yudahuna qaulal ladina kafaru min qabl qurra guda tara duka su haka suka karanta hafsu ya karanta yudahiquna daga daha'a wanga in an ce yudahiquna daha'a yudahiqu shi ko yudahu na qaulan ladina kafaru min qabl daga daha yudahi mudahata dukkan su kuma ma'ana su guda ina fata an fahimci in an ce daha a yayi koyi in an ce daha yayi koyi duka fi'ilin guda ne amma kira'o'in suka bambanta ina fata an fahimci ma'ana sai ya zama to kira'o'in sun bambanta kuma wazinin ya bambanta amma kuma ma'anar guda suke nufi ma'ana kwaikwayo ake nufi har waɗansu ma malaman luga wajen ƙaƙale sun ka ce asalin shi daga imra'atun dahya ne in an ce doh ya do'un ha'un ya'un ita ce macen da wato karama wadda ba ta haila ko macen da ta tsufa ba ta haila ko ba karan bane ko ko macen da bata balaga ba ita ce ake kira dohya matan da ba ta haila wasu ka ce a'a imra'atun dohya wasu ka ce a'a imra'atun dohya dohyatun ake cewa wai me yasa an ka ce mata daga nan an ka samu asali suka ce saboda macen da ba ta haila tana kama da ni tana kama da miji ko ba karan bane namiji yana haila to mace da ba ta kai wajen aure ba tana haila sun ka cece sallara suka ce mata dahya amma ban ce mafi inganci daha yudahi mudahatan yana nufin mi yana nufin kwaikwayo ba sai an hankalta ba wani abu ba wai ma'ana sun yi koyi ne da waɗanda suka gabace su yudahi una qawlan ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufaku yan uwa lokacin mu yana tafiya kwarai da gaske akwai bayanai da ya kamata mu kara kafin mu je aya ta karshe nan wa qalatil yahudu wagga ta'un ana kiranta ta'ut ta'nif kun fahimce ni amma nan saboda yahudu din jama'a su ake kallo shi yahudu suna ne na jinsi al-yahudiyu ba yahudi jinsin ba yahudi al-yahudu jinsin su to tunda jinsin su an ka kalla wannan sunan yana daukar mi yana daukar jama'a sai an ka ce qalatil yahudu kamar an ce qalat jama'atul yahud kamar inda Allah ce qalat rusuluhum manzannin su sun ce ai manzanni ba mata bane to nan qalatil yahud ai qalat jama'atul yahud mun fahimci wannan to wata jama'a ta yahudawa ta ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne kenan wannan yake nuna maka cewa ashe yahudanci wata wata jama'a ta yahudawa a nuna maka ashe mushirka su da ake ce maka mushirkai ne tabbas mushirkai ne don gashi sun ce mi sun ce uzairu dan Allah ne kenan a cikin yahudanci akwai wanda ke cewa Allah biyu ne ba Allah guda bane mun fahimci wannan wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah su ko kristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne su kuma a kiristanci Allah biyu ne ko Allah uku ko ba kan bane wanda sun ce Allah biyu ne da yesu almasihu da Allah babba wanda sun ce Allah uku ne sun ka rabu biyu suka ce akwai Allah babba ko ba kan bane akwai ruhi mai tsarki akwai yesu almasihu wasu suka ce a'a akwai Allah babba akwai ruhi mai tsarki akwai maryam akwai kuma isa kaga sun sun rarraba to kaga wanda duk soki burusu ne sun faɗa sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan aya tana buƙatar sauran bayani a gurguje kafin wancan lokaci wato suna bin waɗanda suka suka kwaikwaye suka gabace su anan abin da ke son in ce nan kada mu sa tsammanin wannan magana ta cewa da Allah yana da da kristoci suka fara ta ko yahudawa a'a gashi nan Allah ya faɗa yudahiruna qaulal ladina kafaru min qabl suna kwaikwayon da kafirin da suka gabace su ashe ga akida ta jima ba su ne suka kirkiro ta ba yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl kuma wannan yake nuna maka cewa ashe da yahudanci da kristanci ba aqida guda bace amma in za a yaki musulmai ne suke hada kai don su wadanda sun ce uzairu dan Allah ne yahudawa su kuma a cikin kristanci uzairu ba dan Allah bane ba Allah bane amma su ko yahudawa yesu almasihu dan Allah ne a wajen kristoci kuma Allah ne amma a wajen yahudawa ne dan zina ne wal iyadu billah amma sai kai mamakin ya aka yi babbar coci ta duniya tana can cikin wato tsakanin filistini da isra'ila babbar coci wadda an ka ahi annabi isa wadda ita ce babbar coci da suke zuwa aikin hajji su kuma yahudawa sun zo sun yi kare kare sannan kuma ga musulmi sun zo aqidar tasu ba guda bace amma in za a yaki musulunci sai su haɗi kai duk wanda yake cewa da yahudanci da kiristanci ɗaya ne wallahi bai fahimci aqidar su ba Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab su kansu yahudawan ba a haɗe suke ba ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ba tare suke ba ahlul kitabin kansu wajunun su akwai sabani ba musulmi ne irin shi sabani ba Allah ya ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd yahudawa suna kiyayya wa junan su wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah su ma kristoci suna kiyayya wa junan su wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah akwai sabani tsakankanin su bible bible din kala kala ne amma qur'ani sai dai kira'o'in su bambanta qur'anin guda ne kuma sabanin da akwai wajen musulmi sabani na fiqh da ba akwai shi ba matsala bane sabanin fatawa tun zamanin sahabbai akwai shi amma sabanin da ba a so sabani ne na aqida ya kamata mu fahimci wannan dan an ce akwai sabani tsakanin musulmi cikin fiqh ba matsala wannan fahimta ce za a dibi dalilai amma sabani na aqida shine ba a yadda ba sai an tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar sahabbai akan ta to da haka kuma ba su kadai suka ce Allah yana da ƴaƴa ba larabawa ma mushrikan larabawa sun ce Allah yana da ɗa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inatha ashhadu khalqahum ko a ushhidu khalqahum aw tikra'a satuktabu shahadatuhum wa yus'alun da haka aqida ta shirka wannan tajima tajima kuma mushrikai wato yahudanci daban kristanci daban kowanne makin wani ne amma in za a rubuta musulmi da kasashen musulmai ne suke haɗa kai ya kamata mu mutum mu fahimci wannan sai Allah ce qatalahumullah Allah subhanahu wataala ya tsini musu albarka to Allah kai mu tsari domin wagga magana da suka faɗa magana ce mai girma kace Allah yana da ƙarya ce takadu sama wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda al-muhimmu qatalahumullah Allah ya tsine musu anna yufakun ta yaya ne ake juya musu malaman tafsiri sun yi magana guda biyu wajen inda Allah ce subhanahu wata'ala zalika qauluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl ina fata an fahimci ni waɗansu daga ciki sun tafi cewa ana iya kaddara wani abu menene ake nufi da kaddarawa domin abin da yasa muke so mu kawo wannan shine cewa ka ji fassara ta alqur'ani biyu wata baka san da ita baka tambaye menene dalili waɗansu malamai suka ce idan an ka zo an ka ce yudahiuna qawlan ladina kafaru min qabl misali da an ka ce wato zalika qawluhum bi afwahihim waɗansu malamai suka ce to sai ayi wakafi a tsaya nan kenan da an ka ce zalika qauluhum bi afwahihim waccan magana ce wanda suka faɗa da bakinsu sai magana ta ta kare kenan anan sai ai takdirin wato abin nan mudaf yudahi qauluhum qaula alladhina kafaru yudahi qauluhum qaula alladhina kafaru min qabl ina fata an fahimce ni domin a larabci ana iya irin wannan yudahi qauluhum qaula alladhina kafaru min qabl amma sai an ka ce wato yudahiruna qaula alladhina kafaru min qabl to amma waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi wato idan an ka ce zalika qauluhum bi afwahihim sai suka ce yana da alaka ne wato da yudahiruna kinan su a wajen su yudahiruna bi afwahihim qaulal ladina kafaru min qabl kaga in kaga dama ka ce yudahiruna qaulal ladina kafaru zalika qauluhum bi afwahihim sai ka tsaya sai ka ce yudahiruna qaulal ladina kafaru min qabl sai ka kaddara yudahiru qauluhum qaulal ladina kafaru min qabl amma in ka ce bi afwahihim yana da alaka da yudahiruna to sai ka ce yudahiruna bi afwahihim qaulal ladina kafaru min qabl baka bukata sai ka kaddara wani abu to in ka ji tafsiri ya bambanta dole sai ka tambayi dalili kuma al-waqf wal ibtida yana da yana da tasiri yana da tasiri wajen mi wajen tafsirin al-qur'ani ina fata an fahimce ni yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl suna koyi ne da maganar wanda suka kafirta gabanin su qatalahumullah Allah ya tsine musu annabi yufakun ta ina ne ake juya su yufakuna wato shine juyawa an gane ko al-ifku ita ce ƙarya yasa aka kira ta ƙarya aka kira ƙarya al-ifku saboda magana ce wadda ana juya ta akan gaskiyarta shi yasa garuruwan da an ka halakar da mutanen annabi lutu sai Allah kira su al-mu'tafikat daga ifku na wato abinda an kama shi an juya shi walmu'tafikata ahwa ko ba haka nan bane almu'tafikat da Allah ya kira su karuruwan da aka juye daga ifku ne kamar a dauki abu a juya shi kalabaha an juyar da ita kuma Allah ce falan ma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud a cikin hud a cikin suratul hijr kuma falan ma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil to wannan aya ta dan dauki bayani kuma mun zo aya ta karshe ana ran mu karanta ta koda ba mu yi dogon bayani akan ta ba har zuwa gobe Allah ya kai mu da rai اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
mai jalalini da ya kawo bayani ya ce ittakhadhu ahbarahum surriki ahbarahum malaman su intabihu ahbar ba ai dan ba an ka ce akhbarahum in an ce al khabar labari na ah ah ah ah ahbarahum malaman su jami'i ne na al hibru ko al habru ya ce to ulama al-yahud malaman yahudawa wa ruhbanahum da kuma ubbadun nasara masu ibada cikin nasaru domin galibi shi yahudawa malamai ke cikin shi sune ke banda su ko kristanci galibi jahilai ne ke shiga su nada kansu malamai shi yasa an kawo ruhbanahum amma ba shi ke nuna cikin kristoci ba su da malamin kristoci ba su da nasu amma galibin masu banna a cikin kristanci sune masu ibada wanda kuma mu ma yanzu wannan shi shugaban musulmi malamin da yake aiki da gaskiya da jahilin da ya bi babban riga da katon rawani ya shiga gaba ya sa mutane gaba yana ta halaka su wannan ita ce banda da take faruwa a musulunci wannan kuma shine abin da yake faruwa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun rike su abin bauta waɗanda ba Allah ba haythu tabauhum lokacin da sun kabi su fi tahlili ma harrama Allah su halatta musu abin da Allah ya haramta su yarda wa tahrimi ma ahalla kuma su haramta musu abin da Allah ya halatta kuma su yarda kaga an bata hankalinka kenan marmakon ka bauta ba ubangijin da ya halicce ka sai ka kuma kana kana bauta ba katon kaddara shi na da ya zama ya ce maka abu kaza halatta ne kawai ka bi shi ya ce ma abu kaza haram ne ka bi shi kenan ba Allah kake bi ba ina fata hukunci ne shi malami aikin shi ya nuna ma abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi maka tashi shari'a bai ce ka bi mun fahimci wannan ya ce to so dake su abin nan akwai hadisi na Adi ibn Hatim wanda gobe Allah kamar da zamu zo ya ce to ai ba mu bauta musu ba bauta musu muke yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba suna halatta muku abinda Allah haramta muku yadda kuma su haramta muku abinda ya ce to wannan ita ce ibada in ka yadda da wannan kenan ka bi su Allah ka mana sani wal masih ibn maryam kenan sun riki masih ibn maryam ilahan kenan ina fata an ce kenan nan sai a rarraba su yahudawa sun riki malaman su su kuma kristoci sun riki bi sun riki masu ibada daga cikin su wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha' ridwanillah wal masih ibn allah wal masih ibn maryam kuma sun riki masih ibn maryam ilahan min dunillah domin kiristoci ne suka dauki wannan su yahudawa cewa sun kai dan jina ne kenan baka yin atafi akan wannan don Allah ya ce bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima kakkace su ma yahudawa sun dauke Yesu almasihu a'a su ba su dauke shi Allah ba waɗansu sun ka ce a'a wal masih ibn maryam wa abadul masih ibn maryam sun bauta ma masihu dan maryam haka sun ka kaddara wa ma umiru ba umurce su ba fit tawrat wal injili a cikin at-taura da injila wa ke ba da umurni a cikin at-taura da injila Allah dan ba a cewa wa ma umiru ka ce mabni lil majhuli to wa ba da umurni cikin at-taura da injila majhuli Allah an majhuli kaga sai ka tarka ce musulunci sai dai ka ce aslin shi a larabci mabniyun lil majhuli haka laraba suke cewa amma yana hita daga cikin asalinsa waɗansu malamai suka ce a'a mabniyun lil maf'uli ake cewa sai ka huta daga riba amma wa ma umiru ba umurce su ba illa li ya'budu sai su bauta wa su wa illa li ya'budu face su bauta ai bi an ya'budu ilahan wahida su bauta ma abin bauta daya la ilaha illahu babu wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai shi subhanahu ya tsarkaka tanzihan lahu Allah ya tsarkaka amma yushrikun game da shirka da suke yi da Allah subhanahu wataala duk abin da sun ka hada Allah da shi ne shirka amma nan ijmali na domin ma mausuli kulliya an gane ko wato tana ijmali ta zo da ma'ana dunkule abinda suke shirka da Allah da shi to abinda suke shirka da Allah da shi da shi Uzairun da shi Yusuf almasihu da su malaman su da sun ka dauka da shaytan din ma da suka bauta ma wanda shi na yasa ake bauta ma waɗannan abubuwan duk dai ya shiga amma yushrikun sai ka huta ina fata an fahimci ni to yan uwa musulmi wannan aya tana da dan sauran bayani mu yi hakuri gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai za mu zo mu dora akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh